نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن أصدق الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يبتنا شاعر رجب hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da ɗaya ga watan ɗaya sha biyu to jiya da muka karatu aka ce goma ne an fara samun ikhtilafi sha biyu kenan ko sha biyu ga watan Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da ɗaya ga watan ɗaya miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muktasar Zadil Ma'ad littafi ne na babban malami ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasin mu na 88 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata muna ta tattaunawa ne game da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da sulhu da kuma ba wa kafirai waɗanda suka cancanta aman a ba su aminci da kuma abin da ya danganci haka da kuma wasu matsaloli na fiƙihu da ibn al-qayyim yake ta fuffutan mana da su a ƙarƙashin wannan fasalin duka da muke tattaunawa kai kamar yadda darasin da ya gabata mun tattauna game da matsalar amfani ko yin amfani da karina wato alamu don tabbatar ko gina wani hukunci wato a kalli alama ta faruwar wani abu a gina hukunci a kai wanda wannan alama ko yin amfani da karina wannan abu ne tabbatacce a shari'ar musulunci kamar yadda in za ku iya tunawa a darasin da ya gabata mun tattauna mas'alar annabi yusuf alaihi salam da imratul aziz wanda abin da ya faru bayan ya faru to lokacin da wastabaqa al-baba wa qaddar qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyida halal bab lokacin da suka yi rige-rige zuwa bakin kofa tana bin sa dan ta kamo shi shi kuma yana guduwa dan ya kukutar da kansa suna zuwa bakin kofa sai ga mai gidan ya dawo qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjada aw adhabun alim to anan kuma tattaunawa ta zo qala hiya rawadatni an nafsi ita tana cewa ya nufe ta da mummunan aiki shi kuma yana cewa ita ce ta nufe shi da mummunan aiki to anan aka samu shahida shahidin min ahli wato wani mai ba da shaida cikin wanda ya shafi bangaren ta yace a duba in kana qamisu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadibin wa in kana qamisu qudda min qubulin fa sadaqat fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin yace to ai ai amfani da karina a duba ta ina rigarsa ta yayi idan rigarsa ta yage ta gaba to ya nuna cewa ta fi shi gaskiya shine ya neme ta tana kokarin kwatar kanta dangare shi in kuma an duba an ga rigar ta yage ta baya to yana nuna cewa shine mai gaskiya ita ce ta neme shi yana kokarin gudu ta kamo rigarsa ta baya falamma ra'a qamisahu qudda min duburin قالت إنه من كيد كنا فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم to kaga in ka kalli wannan shi ma an yi amfani da shi shahida shahidun min ahliha ya ce ai amfani da kadina shine an duba wata alama da take nuna waye waye mai gaskiya wane ne kuma yake kan akasin haka to sannan mun tattauna game da mas'alar al-kharsu kirdado wanda ana yin sa bangarori guda biyu wanda mun bada misali akan haka kirdado lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba wa Yahudawan Khaibar gonaki don su ci gaba da nomawa abinda suka samu a raba tsakaninsu da musulmi to ana tura Abdullahi ibn Rawaha duk shekara ya je yayi kirdadan wannan dabinai in yayi kirdado sai a gina hukunci akan kirdadansa a ga cewa amfanin nan in an gama yanke shi daga kan bishiya zai kai buhu kaza to a san kaso kaza ne nasu su waɗanda suka yi aiki kaso kaza ne na kuma masu gonakin da suka ba su aikin to wannan shi ma mun tattauna wannan matsalar a ainihin wato abinda muka karanta darasin da ya gabata mun kuma karanta wani fasali da ke magana kan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kulla yarjejeniya da kuma abin da ya shafi karɓar jizya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ce bai fara karɓar jizya ba sai bayan saukar suratul ma'ida قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون saukar wannan aya ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara karɓar jizya min al-majus daga majusawa da kuma ahlul kitab to kusan wannan shine abinda muka tattauna akai wanda insha Allah za mu tashi a daidai gaban da malam yake cewa walam ya akhudhil jizyata min ubadil asnam qala al muallif rahimahullahu ta'ala walam ya akhudhil jizyata annabi sallallahu alaihi wasallam wai bai karbi jizya ba min ubadil asnam daga masu bautar gumaka fa qila an ce la tu'khadhu min kafirin ghayra haula an ce ba a karbar zakka afwan ba a karɓar jizya min kafirin daga wani kafiri gaira haula in banda waɗanda aka ambata ahlul kitab wa man dana dinahum da kuma wanda yake addini irin nasu iqtida'an bi akhadhihi wa tarkihi koyi da karɓar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na jizya ga wasu wa tarkihi da kuma barin karɓar jizya da annabi yayi daga wasu wannan sai nuna a cikin kafiran akwai wanda ake karɓar jizya a hannunsu akwai waɗanda ba a karɓar jizya. Waƙila wasu kuma suka ce, to ukhadhu min abadatil asnam suka ce a'a ana fa karɓar jizya har daga masu bautar gumaka min al'ajami daga ajamawa dun al'arabi banda larabawa. Ma'ana dukkan waɗanda suke masu bautar gumaka in dai ba larabawa bane za a karɓi jizya daga wajensu amma banda larabawa. Wal awwalu maganar can ta farko qaulu shafi'i qauli ne na imamu shafi'i wa ahmadu fi riwayati da kuma imamu ahmad a wata ruwaya cikin ruwayoyin da aka samu daga gare shi yana tare da imamu shafi'i cewa ana karɓar jizya daga wasu kafiran ba a karɓa daga wajen wasu ba a karɓar jizya daga ubadul asnam wasani qauli na biyu kuma qaulu abi hanifata qauli ne na imamu abu hanifa wa Ahmad fi ukhra da kuma Imam Ahmad a ɗaya kaulin nasa kenan Imam Ahmad yana da kauli guda biyu kauli ɗaya wato sun yi daidai da Imam Shafi'i a kansa kaulin sa na biyu kuma sun yi daidai da Imam Abu Hanifa wa yaquluna suna cewa a wannan kauli na biyu lam ya'khudha min al-arabi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai karɓi jizya ba daga masu bautar gumaka cikin larabawa li'annaha furidat me yasa suka ce ai an farlanta karɓar jizya ne ba da islamihim bayan musuluntar ubadul asnam cikin larabawa shi yasa za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai karɓi jizya daga wajen larabawa ba me yasa saboda lokacin da ayar saukar jizya ko karɓar jizya ta sauka to a daidai wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam larabawan ainihin wato sun musulunta. walam yabqa bi ardi al-ardi mushrikun a lokacin babu wani mushriki da ya rage a yankin larabawa jaziratul arab babu wani mushriki ولهذا gaza بعد الفتح تبوكا wannan ne yasa banza Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi fatuhu makka ya yaki mutanen tabuka walau kana bi ardi al-arab mushrikuna da akwai sauran mushrikai a tsibirin larabawa jaziratul arab lakanu yalunahu da sun kasance suna makwabtaka da shi wa kanu aula bil gazwi min al-ab'adina to da ai su suka fi cancantar a fara yaƙar su kafin na nesa tun da ku annabi ya fara tafiya nesa sallallahu alaihi wasallam wajen yaƙar kafirai ya nuna na kusa da shi babu su domin akwai su to su ne aula bil gazwi min al abadi wa man ta'ammala siyara shi yasa duk wanda yake lura wanda duk ya lura da sira wa ayyamal islam da kuma ayyamul islam kwanakin musulunci alima zai san annal amra kazalika haka al'amari yake shi yasa lokacin da ayat jizya ta sauka ay lam yakun bi aradil arab mushrikun babu sauran mushriki a yankin larabawa dukkaninsu sun musulunta ba'dal fati shi yasa ba'dal fati ya fara ne ya can waɗanda suke nesa Ƙalu suka ce, wa ƙada a haza minal majusi, duk da cewa annabi sallallahu Alaihi wasallam ya karɓi jizya daga majusawa, wala ya sihu anna lahum kitaban wa rufi'a. Kenan in an ce iya ahlul kitab za a karɓi jizya daga wajensu, to an samu cewa ƙad a haza ha minal majus, manzala ya karɓi jizya daga majusawa. waɗanda suka ce ba a karɓar jizya sai daga ahlul kitab sai aka ce to ga annabi ya karɓi jizya daga majusa sai suka ce to ai su ma majusawa inna lahum ko anna lahum kitaban suka ce ai su ma suna da littafi wa rufi'a sai dai littafin nasu aka ɗauke to wannan magana cewa majusawa suna da littafi sai dai littafin an ɗauke shi bai inganta ba wa li ahlil majusi min ahlil kitab wa halil majus min ahlil kitab shin yanzu majusawa masu bautar rana sun shin su ma ahlul kitabi ne haithu anan ne anan ne zahaba ba'd ahlil ilm anan ne ba'd ulama wasu daga cikin malamai ka shafi'i kamar imam shafi'i fi ahadi qawlaihi a ɗaya daga cikin zantuttukan sai ce ya tafi ila annahum kanu ahlul kitabi ya ce majus su ma ahlul kitabi wa inna kitabam aka ce to wani littafi aka aiko aka saukar majusawa sai ce littafin surufi'a an dauke shi yanzu ba babu shi to sai malai yake ga mana cewa wannan magana cewa majusawa su ma ahlul kitab ne an saukar musu da littafi wannan magana ba ta da inganci cewa suna da littafi wai dauke littafin nasu aka yi wannan littafin wannan magana ba ta da tushe ba ta da inganci wala farqa baina ubadil asnam kenan babu wani maraba babu bambanci tsakanin masu bautar gumaka wa ubadin nar da masu bautar wuta bal ahlul awthani bal ma kana iya cewa ma'abuta bautar gumaka fihim min at-tamassuki a cikin su ana samun ruko waɗanda suka yi ruko bidini Ibrahim wato da addinin annabi Ibrahim malam ya kun fi ubadin nar irin abin da ba a samu a cikin masu bautar wuta. Bal ubadun nari, bal ma masu bautar wuta a ada a Ibrahim, ai maƙiya ne ga annabi Ibrahim, wa ala hadha tadullu sunnatu kuma wannan shine abin da sunna ta yi nuni a kai, kama fi sahihi Muslim, kamar yadda hadithi ya zo cikin sahihu Muslim a cikin babul jihad hadisi na 1731 hadisin Buraida radiyallahu anhu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza laqita aduwaka minal mushrikin idan ka haɗu da makiyanka cikin mushrikai fad'uhum ila ihda thalathin ka kiraye su zuwa ga ɗayan abu uku abu na farko su biya wato su musulunta fad'uhum ila al-islam ka gayyace su zuwa musulunci idan suka ƙi to ka nemi su biya jizya idan suka ƙi ka nemi taimakon Allah akan suka yake su ila akhir wa kana wa qala al-mughira li'amil kisra shi yasa al-mughira ibn shu'ba yace wa amil kisra sarkin kisra amara na nabiyuna yace masa annabinmu ya umarce mu an nuqatilakum cewa mu yaƙe ku hatta ta'budullaha wahdahu har sai kun bautata wa Allah shi kadai aw tu'addul jizyata ko kuma ku dinga bada jizya wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwace shi a cikin al-jizya da al-muwada'a fil jizyati wal muwada'a muwada'a musalaha kenan wato a cikin jizya da kuma al-musalaha sulhu hadisi mai lamba mai lamba ta dubu uku da ɗari ɗaya da hamsin da tara. Wa ƙalin sallallahu Alaihi wasallama da ƙuraishin, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wa ƙuraishawa hallakun fi kalimacin, shin ba zan tallata muku wata kalma ba, shin ba za ku faɗi wata kalma ba, wanda in kun faɗe ta, ta dinu lakum biha la'arabu, larabawa za su ƙasƙanta a gabanku za su risina muku biha ta sanadiyar furta wannan kalma, wato addila ajamu waɗanda ba larabawa ba su kuma tu'addi ilaikum bihal jizya dolansu za su dinga biyan ku za su dinga ba ku jizya ta dalilin wannan kalma. Alu mahiya. Qurayshawa suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wace kalma ce wadda in muka faɗa sauran larabawa za su rusuna mana za su kaskantar da kai a gabanmu wace kalma ce wadda in mun faɗe ta ajamawa waɗanda ba larabawa ba za su dinga bayar da jizya gare mu qala la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan kalma ita ce la ilaha illallah wannan hadisi Imam Ahmad ya rubuce shi a mujalladi na 1 shafi na 227 da shafi na 228 Imam Tirmidhi a cikin at-tafsir hadisi na 3232 hadisin Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa sahahahu al-Sheikh Shakir al-Musnad Sheikh Ahmad Shakir ya inganta wannan littafi a cikin wato a tahqiqin da yawa musnad na Imam Ahmad duk da cewa Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi kuma ya raunana wannan hadisi a cikin da'iful da'iful Tirmidhi wa salaha ahla Najran ala al-fayhullati wa 'ariyatin 30 dir'an wa 30 farasan wa 30 ba'iran وثلاثين من كل سنف من كل أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون الضامنون لهم حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو قدرة على ألا يهدم ويهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قص ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا yake cewa wa salaha ahla najrana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maslaha da kiristocin najran ala alfai hullatin akan za su dinga bada hulla tufafi guda dubu biyu kamar jizya kenan za su bada hulla tufafi dubu biyu wa ariyatin sannan za su dinga ba musulmi aro aran me 30 dir'an za su dinga ba musulmi aran silke guda 30 silken yaki wa 30 faratan za su ba musulmi aran dawakai guda 30 wa 30 ba'iran da kuma ainihin wato raƙuma 30 wa 30 min kulli sinfin da 30 na kowane sinfi min kulli asnafi sila daga dukkan wani kala kala daban-daban na kayan yaki wannan ita ce sa wato sulhun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da mutanen Jar- yahuda wato nasara na jiran cewa za su bada jizya hulla dubu biyu sannan za su bada aran silke talatin doki talatin raƙumi talatin sannan a dukkan wani kayayyakin yaƙi kowane kalar kayan yaƙi za su bada aran guda talatin ya gazo na biha wanda musulmi za su yi yaƙi da su, wal muslimuna na lahum sannan musulmai za su ɗauki lamuni gare su, hatta ya rudduha alaihim har sai sun dawo musu da su. Ma'ana za a rubuta yarjejeniya akan sulhun da aka yi da su za su biya kulla guda dubu biyu, za kuma su ba da waɗannan kayayyakin da aka lissafa aro, amma aro ne wanda an yi shi da sharaɗin in wani abu ya salwanta a ciki za a biya. shine zamana in an samu wani abu ya lalace ko ya bata to za a biya su sannan in kana bil yaman kaidun aw gadratun ba kaidatun bane a cire wannan tawul din in kana bil yaman kaidun aw gadratun za a karbo dannan kayayyakin ne aro in akwai wani makirci na yaki da mutanen Yaman suke so su kulla wa musulmi au gadaratun ko wata yaudara to za su ba da wannan makaman dan a yaƙi mutanen Yaman ala Allah yuhudama lahum bi'atu amma da sharaɗin kada a rusa musu coci coci ɗinsu wala yukhraju lahum qissun kar a fitar da fada fadansu da suke cikin coci kar a fitar da su wala yubtaluna an dinihim kar a fitine su a addinin su a kyale su sai addinin su inda an yi wannan sulhun su malam yahudi su hadathan matukar ba su farar da wani al'amari ba wanda ya ci karo da wannan yarjejeniya aw ya akulu riba kuma matukar ba su ci riba ba wannan hadisin da'ifi ne Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Kharaj wal Imara wal Fai' hadithi na dubu uku da ɗari da arba'in da ɗaya hadithin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma da'afahu al-albani fi sunan abi dawud fa fihi dalilu duk da haka cikin wannan hadithi akwai dalili alan tiqadi ahdi ahli dhimma akan cewa alkawari da yarjejeniya da aka yi da kafiran amana tana iya tashi wannan alƙawarin zai iya rushewa zai iya za iya warware shi bi ihdathil hadathi idan kafiran da aka yarjejeniyar suka farar da wani al'amari wanda zai rusa ko ya saba da tanade-tanaden yarjejeniya da aka yi su wa akalin riba ko aka gansu suna cin riba idza shurida alaihim matukar an sharɗanta musu haka in dai a yarjejeniya an sa musu sharaɗin haka sai kuma suka aikata bayan an yarjejeniya to sun karya alkawari da yarjejeniya da aka yi da su da aka wannan alkawari ya tashi walamma wajjaha mu'azan ila yaman a daidai lokacin da mu'az ya fuskanci kasar yaman amarahu manzo Allah ya umarce shi an ya akhudha min kulli muhtalimin dinaran ya karbi dinare guda daya daga kowane baligi aw qimatahu min al-mu'afiri ko kuma ya ba da ƙimar dinari ɗayan nan na tufafi wanda ƙabilan wato mu'afiriya suke saƙa shi wahiya thiyabun bil yaman wani tufafi ne wanda ake yin sa ƙasar yaman da haka dukkan kafiran da ake karɓar jiya ko jizya afwan jizya a hannunsu to lokacin da aka tura Mu'az abin nan Mu'az ibn Jabal kasar Yaman an gaya masa cewa duk mutumin da ya zama baligi cikin ahlul kitab to zai dinga biyan dinari daya na jizya idan mutum ba shi da dinari daya tunda suna saka irin wannan tufafin na almu'afiri a karɓi tufafin da ya daidai da kimar dinari guda daya ga wanda ba shi da kuɗin da zai bayar wannan hadithi imam abu dawud ya ruwaito shi a cikin zaka hadithi na 1576 Imam Nasa'i a cikin Az-Zaka hadisi na 2450 da 2453 Imam Tirmidhi a cikin Az-Zaka hadisi na 623 Ibn Majah a cikin Az-Zaka hadisi na 1803 Imam Ahmad a cikin Musnad mujalladi na biyar shafi na 230 min hadisi Mu'adh bin Jabal hadisi ne na Mu'az dan Jabal radiyallahu an wasahu al-Albani fi sunani al-arba'a al-Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin waɗannan sunan al-arba'a ya inganta wannan hadisi fa fihi annaha ghayru muqaddaratin muqaddaratil jinsi wal al-qadar bal yajuzu an takuna thiyaban wa dhahaban wa hulalan وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين وحال من تؤخذ منه ففيه أتكون ونن حديثي نمعاذ ابن جبل من فهمت أنها يند الأمر غير مؤقتة مقدرة الجنس ita jizya ba a iyakance wani jinsi aka ce shi za a karba a matsayin jizya ba wannan kadari ko wani gwargwado ba a ce iya kuɗi kaɗai ba ai kaga gashi da aka aika mu'az an ce in ba kuɗi ya karbi al-mu'akhiri an gane ko to wannan yana nuna cewa ba lalle bane sai wani jinsin abu shi za a karba a matsayin jizya akan kalle su kafiran menene arziki a wannan yankin nasu misali manoma ne za a dinga karɓar za a iya karɓar hatsi a matsayin jizya a wajen su ina fata an gane sai aka fahimci yan su ne za a iya karɓar kifi a matsayin jizya a hannunsu gwargwadon abin da aka sannan gwargwadon ita kanta jiya ba a kaddara ta ba ya danganta bal yajuzu an takuna thiyaban jizya za ta iya zama sutura tufafin sa za iya karɓa su a matsayin jizya wa zahaban zai iya zama zinari wa hulalan da kayan kawa na mata za iya karɓa sa wa tazidu wa tanqusu jizya za ta iya ƙaruwa za ta iya raguwa wannan akan duba bi hasabi hajatil muslimina akan kalli gwargwadon bukatar musulmi wa hali man tu'khadhu minhu da kuma halin wanda za ka jizyar daga wajensa idan musulmi suna cikin bukata sosai ana iya kaurara jizya din domin al'ummar musulmi ko ƙasar musulunci tana bukatar tattalin arzikin ta ya farfado to ana iya karɓar jizyar mai ƙarfi ko mai gwabi daga hannun kafaran da ake karɓar jizya a wajensu sannan akan kalli halin shi wanda za a karɓi jizyar wannan sai aka ga talaka ne to za a iya karɓar jizyar gwargwadon wanda ta dace da matsayinsa wannan mawadaci ne za a iya karɓar jizyar gwargwadon wadatarsa walam yufarrik sallallahu alaihi wa sallam wala khulafa'uhu fil jizyati bainal arabi wa ghairihim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bambanta ba haka kalifofinsa ba su bambanta ba wajen karɓar jizya bainal arabi wa gairihim tsakanin larabawa da waɗansunsu. Manzo Allah ya karɓi jizya a wajen larabawa ya karɓa a wajen waɗanda ba larabawa ba haka kulafa bal akhadha min majusi hajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓa daga majusawan hajar wa hum arabun kuma larabawa ne larabawa ne amma majusawa ne manzo Allah ya karɓi jizya daga hannunsu fa innal araba domin su larabawa kullu ta'ifatin minhum kowane bangare na cikin su tadinu bidini man jawaraha sukan yi addini sukan yi koyi da addinin waɗanda suke makwabtaka da su min al'umami daga al'ummomi ga yanda al'amari yake fakanat arabul bahrain yanzu ka ɗauki larabawan bahrain a wannan lokacin majusan majusawa ne me yasa suke yin addinin majus limujawaratihim faris saboda sun makwabci farisa farisa kuma faris tunda kisra shine sarkin faris a lokacin faris kuma majusawa ne da haka sai ya zamanto larabawan bahrain suna makwabtaka da faris sai su ma suka zama masu addinin majus watanuha wa baharata wa banu taghlib wayannan kabilu guda uku kabilar tanukh kabilar bahara da banu taghlib nasara su kuma sai suke yin addinin kiristanci sai suka zama kiristoci ne limujawaratihim ar-roma saboda su kuma sun makwabci kasar rom Rome kuma kiristoci ne. وكان قبائل من اليوم من اليمن wasu ƙabilun kuma a garin ƙasar Yaman Yahudan su kuma Yahudanci suke yi li mujawaratihim li yahudil Yaman saboda suna makwabtaka da Yahudawan Yaman balam ya'tabir aba'ahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi la'akari da iyayensu ba ai iyayensu ba wannan addinin suka yi ba ba addinin iyayensu aka yi la'akari da shi wajen karɓar jizyarsu an yi la'akari domin yawancinsu tun da larabawa ne ya wasu iyayensu da kakanninsu din musulmi ne amma su sai zamanto makwabtaka da masu wani addini sai suka tasirantu da wata da haka sai annabi ya musu hukunci irin ba hukunci na laraba ba hukuncin addinin da suke bi ko kun fahimta wala mata dakhalu fi din ahli kitab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi la'akari da yaushe suka shiga addinin ahli kitab bai yi la'akari da wannan ba wa qabata anna minan min al-ansar kuma ya tabbata daga cikin lansarawa mutanen Madina man tahawwada abna'uhum akwai inda ƴaƴansu suka zama yahudawa ba'adan naski bi shari'ati Isa bayan ainihin wato ba'adan naski bayan an soke Yahudanci bi shari'ati Isa da shari'ar Annabi Isa. Lokacin da shari'ar Annabi Isa ta zo an soke Yahudanci, amma Annabi ya tarar da a cikin ‘ya'yan Lansarawa a kowanne sun zama Yahudawa. Fa'ara da aba'uhum ikirahum alal Islam, har ma iyayensu suka so su tirsasa musu su karɓi Musulunci, fa'anzalallahu la ikraha fid din. sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ta la ikraha fil din ba a babu tilastawa a addini suratul baqara aya ta 236 al aya wa qawluhu da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam khudh min kulli halimin dinaran ka karbi dinare guda daya a hannun kowane baligi in dai mutum yana cikin ahlul kitab kuma ya balaga karɓi dinari ɗaya a hannunsa a matsayin jizya. Dalilun wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dalili ce ala annaha la tu'khadhu min sabil akan cewa ashe ba a karɓar jizya daga hannun ƙananan yara wala min imra'atin ko a hannun mace da mace da ƙaramin yaro duk ba a karɓar jizya a hannunsu. Wal lafdhu alladhi ruwiya fi lafazin da zaka ci karo da shi wata rana ka ji an ruwaito game da mas'alar karɓar jizya min kulli halimin aw halimatin daga hannun dukkan baligi namiji au halimacin ko baliga mace la yasihu wasluhu wannan hadisin ba mausuli bane bai inganta ba a matsayin hadisi mausul wa huwa munqati'un hadisi ne wanda isnadin sa munqati ne saboda lafazin halimacin din nan min kulli halimin dinar haka shine lafazin hadisi daga kowane baligi a karɓi dinari babu magana daga kowace baliga wa hadhihi ziyadatu wannan ziyada ƙari da aka samu na au halimatin baliga mace lam yadhkurha sa'irur ruwati sauran marwaitan da suka rawaci wannan hadisin basu ambace ta ba wala'allaha min tafsiri ba'dihim watakila dai fassara ce ta wasu daga cikin marwaitan hadisin suka kawo au halimatin din amma dai a lafazin hadisin babu au halim faslun في ترتيب هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث بالدين إلى أن لقي الله عز وجل Mala ya ce ga wani fasali, a cikin wannan fasalin za mu ji tartibi hadihi fi tartibi hadihi sallallahu alaihi wasallam cikin tsari na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'al kuffari tare da kafirai wajen yanda sunnar annabi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci kafirai wal munafiqina da munafikai min hini bu'itha bid-din tun daga lokacin da aka aiko shi da addini ila allaki Allah azza wa jalla har zuwa lokacin da ya haɗu da Allah mai girma da kuka ya koma zuwa ga Allah awwalu ma auha ilayhi rabbuhu awwalu ma auha ilayhi rabbuhu tabaraka wa ta'ala farkon abinda ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ya masa wahayi da shi an ya qara bismi rabbi bismi rabbihi alladhi khalaq farkon wahayin da aka saukarwa annabi shine yayi karatu da sunan ubangijinsa wanda ya halitta ikra kenan suratul alaq wa dhalika awwalu nubuwwati wannan shine farkon annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an annabtar da shi ne bi ikra da saukar masa da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam da wannan ne saukar waɗannan ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi thumma anzala alai sannan sai Allah ya saukar masa da ya ayyuhal muddaththir kumfa'an ya kai ma'abocin lulluɓa da mayafi ka tashi ka yi gargaɗi ka tashi ka yi wa'azi suratul muddathir aya ta ɗaya da ta biyu fa arsalahu biha to da wannan ayar saukar wannan surar ne kuma Allah madaukakin sarki ya manzantar da manzan Allah ya aiko shi da saukar waɗannan ayoyi thumma amarahu to daga nan ne sannan Allah ya umarce shi an yunzira ashiratahu al-aqrabin da ya fara gargaɗi da wa'azi ga danginsa makusanta, wa an bir ashira ta kal'aƙarabe, manzala ce ka gargaɗi danginka makusanta. Ba an zara ƙaunahu, wannan ta sa manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama ya fara yin wa'azi da gargaɗi ga mutanensa. Sun ma'anzara man haulahu min al'arabi ƙaƙibatan, sannan sai kuma manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam ya ci gaba da gargaɗi da wa'azi ga waɗanda suke kewaye da shi daga cikin larabawa gabaki ɗayansu. Su ma'anzar alamin sannan kuma manzan Allah ya gargaɗi duniya gaba ɗaya, ya yi wa'azi wa duniya gaba ɗaya. Fa kama bid'a ashara sana, manzan Allah ya tsaya tsawon shekara goma, yunziru yana ta yin gargaɗi wa'azi kawai karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke bigairi kitalin ba tare da yaki ba shekara goma duk irin abin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na cutarwa na tsangwama na zagi na cin mutunci na duk abin da aka yi ba a bashi umarni ba a bashi umarnin ya fara yaki ba wa'azi da wayar da kai da karantarwa ya ta yi wa yu'maru bis sabri ana ta umartarsa da yayi haƙuri ثم أذن له في الهجرة sannan daga bisani aka yi masa izini da ya yi hijira daga makka ya koma madina thumma udhina lahu fil qital sannan bayan ya koma madina ne aka yi masa izinin ya yi yaki thumma amarahu an yuqatila man qatala to yanda kuma aka bashi umarni ya yi yakin shine an umarce shi da ya yaki duk wanda ya yake shi wanda duk bai yake shi ba ba ruwan sarki amma duk wanda ya yake shi to shi ma ya yake shi thumma amara bi qitalil mushrikina sannan kuma aka umarce shi da ya yaki mushrikai hatta yakuna ad-din kulluhu lillah har sai an waye gari addini gaba daya ya zama na Allah ne thumma kana al-kuffaru ma'ahu ba'da al-amri bil jihad thalathatun sannan sai zama kafiran da ke tare da shi bayan an umarce shi da yin jihadi sai suka kasu kashe uku ahal ahale ko ahalu hudina wa ahalu harbin wa ahalu zimma daga lokacin sai kuma kafirai suka kasu gida uku ahalu hudina akwai waɗanda aka yi sulhu da su na tsakaita wutar yaƙi wa ahalu harbin akwai kuma waɗanda suke kafirai ne waɗanda aka yi izini da umarni a yaƙe su wa ahalu zimmatin akwai kuma kafirai na amana waɗanda akwai yarjejeniya da alƙawarin zaman lafiya da su fa amarahu an yafi li ahli alhudnati mastaqamu sai Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya cika yarjejeniyar da suka yi da waɗan kafuran da aka yi sulhun ta wutar yaƙi da su, mastaƙamu matuƙar sun tsayo a kan gaskiya da yarjejeniyar da aka yi da su. fa in khafa nabada ilaihim in yana tsoron za su saba alƙawarin nabada ilaihim yayi watsi da wannan yarjejeniya ya gaya musu cewa wannan yarjejeniya ya soke ta babu ita wa amarahu an yuqatila man naqada ahdahu sannan Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki waɗanda suka warware alƙawari da shi wa nazalat bara'a sannan suratu bara'a ta sauka bi bayanin aqsami thalatha da bayanin kashe-kashen kafiran nan guda uku fa amarahu bi qitali ahlil kitab sannan Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yaki ahlul kitab hatta yu'tul jizyata har fa sai sun ba da jizya wa amarahu bi jihadil kuffar haka Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yaki kafirai wal munafiqina da munafikai fajahadul kuffara bisayfi sai ya yaki kafirai da takobi kan sakan wal munafiqina bil hujja su kuma munafikai manzon Allah ya yake su da hujja wa amarahu bil bara'ati min uhudil kuffar sannan sai Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya barranta daga dukkan wani alƙawari da yarjejeniya na kafirai waja'alahum thalathata qasamin sai ya sanya su suka zama kashi uku qismin amarahu Allah bi qitalihim kashi ɗaya cikin kafiran Allah ya ba ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ya yake su wa humun naqiduna sune masu warware alkawari wa qismun lahum ahadun muaqqatun sannan kashi na biyu suna da wani alkawari mai gajeren zango wanda an sanya masa wa'adi لم ينقضوه أحد مؤقت لم ينقضوه كو ينقضوه wanda su da aka yi alkawarin da yarjejeniya da su na wucin gadi ba su saba alkawarin ba to an ce a saurara kar a yake su fa amarahu bi itimamihi sai manzon Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya cika wannan yarjejeniya da su ila muddatihi zuwa lokacin da aka yarjejeniyar wa qismin akwai kashi na ƙarshe na uku lahum ahadun mutlaqun su kuma wayannan suna da alƙawari budadde wanda ba sanya masa lokaci ba aula ahada lahum ko kuma gaba ɗaya ma ba a yi alƙawari da su ba walam yuharibu kuma su ba sa yaƙi da manzo Allah ba su yaƙe shi ba to waɗannan fa amarahu sai Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ajjilahum ya ba su ajali lokaci arba'ata ashkurin tsawon wata hudu fa idan salahat idan wata hudu suka wuce qatalahum to manzo Allah ya yake su wa hiya al-muddatul mazkura shine wannan lokacin da kaji an ambata fi kaulihi cikin fadin Allah fasihu fil ardi arba'ata ashkurin ma'ana ku sakata kuwala a ban kasa tsawon wata hudu ku tafi ku wala a ban ƙasa tsawon wata hudu. Suratul Tauba aya ta biyu. Wa hiya al-hurumu al-mazkura sune watannin nan masu alfarma da aka ambata fi qaulihi cikin fadin sa fa idan salahal ashhurul hurum faqatulul mushrikeen haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wa hasuhu lahum wa qa'udu lahum kull marsad. Allah ta'ala ya ce fasihu fil ardh afa idan salakal ashhurul hurum idan watanni na alfarma suka shuɗe suka shige sune wa awwaluha farkon waɗannan watanni na alfarma al'ashir min dhilhijja goma daga watan dhilhijja yawmal adhan yawmal hajj al-akbar ke ranar babbar sallah ranar goma ga watan Zulhijja to daga nan kar a yaƙe su wa akhiruha ƙarshen waɗannan wannan mudda din al-ashir min rabi'il akhir goma kar wato goma ga watan rabi'ul akhir walaysat al-arba'atu al-mazkura fi qawli waɗannan watannin guda hudu ba su bane watanni hudun da aka ambata cikin faɗinsa minha arba'atun hurum منها أربعة هرم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم wannan ba su bane waɗancan da aka ce fa idan salakal ashhurul hurum faqatul mushrikina na fata gani domin su waɗannan minha arba'atul hurum da Allah ce iddatash shuhuri inda Allah lissafi da ƙidayar kwanakin wato watanni a wurin Allah isna ashara shaharar wata goma sha biyu. Minha daga cikin watanni goma sha biyun arba'atun hurum akwai guda hudu watanni na alfarma to ba su bane wa'yancan wa'yanda aka ce fa'idan salakal ashhurul hurum su wa'yancan ashhurul hurum shine daga goma ga watan zulhijja zuwa goma ga watan mai rabi'ul akhir kaga kuma ba su bane min ha arba'atul hurum wanda Allah ya faɗi su cikin suratu tauba ayata 36 fa inna tilka wa'idun fardun wa thalathatun sardun domin su wa'ancan guda ɗaya daban yake guda uku kuma a jere suke a rajab وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وإن سنة منها أربعة حرم سنة عند من الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة متواليات وواحد مضر أو كما قال صلى الله عليه وسلم yace guda uku a jere suke ɗayan kuma a ware yake yanzu ka duba nan rajab daga rajab sai me Sha'aban sai me, Ramadan sai me, Shawwal sai kuma me, Zulƙa'ada sai Zulhajji sai kuma me, ko Zulhijja sai Al-Muharram. To kaga da Zulƙa'ada da Zulhijja da Al-Muharram kaga a jere suke. Wanne ne a ware? Rajab. To kaga wa'annan da ake magana min ha arba'atul hurum ba su bane wa'ancan fa'idan salakal ashhurul hurum. an sani ba ko an fahimta walam yasiril mushrikina fiha fa innaha la yumkin li'annaha ghayru mutawaliya wa qad amara ba'dan silahil arba'ati biqitalihim wannan ba su bane domin kaga walam yasirul mushrikina fiha ai mushrikai ba sa yin tafiye-tafiye da aka ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin ba a cikin su suke yi ba fa inna la yumkinu domin ai ba zai yi ba li annaha ghayru mutawaliya dan su ba a jere suke ba wa qad amara kuma Allah yayi umarni ne ba'dan silahil arba'ati bayan wucewar watannin guda hudu bikitalin yayi umarni da a yake su fa qatala an-naqiba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yaki duk wani kafiri wanda ya saba alkawari manzo Allah ya yake shi bayan shigewa waɗannan kwanaki guda watanni guda hudu wa ajla man la ahada lahu manzo Allah ya kori duk wanda babu wani alkawarin yarjejeniya tsakaninsa da shi to manzo Allah ya kore shi daga jaziratul haram aw lahu ahadun mutlaqun arba'ata ashhurin ko kuma yana da alkawari budadde wata hudu wa amarahu an yutimma lil mufi ahadahu ila muddati Allah ya umarci manzon Allah da ya cikawa wanda duk ya cika alkawari to shi ma ya cika masa alkawari zuwa lokacin da aka yi da shi fa aslamu kulluhum kafin wannan mudda ta yi a kore su sai ga baki ɗayan su suka musulunta ta fata an gane walam yuqimu ala kufrihim ila muddatin basu ci gaba da tsayawa ko zama a kafircin su ba har zuwa wa'adin ya cika basu jira ba sai suka musulunta wa amarahu yake cewa wa daraba ala ahli dhimmatil jizya su kuma wa'anda akwai yarjejeniya da alkawari tsakanin su da shi su kuma manzo Allah ya dora musu jizya fastaqarra amruhum ma'ahu da haka sai al'amarin wa'anda ba musulmi ba sai ya ci gaba da tabbata ma'ahu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam talatata asamin kashi uku muharibin akwai inda tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam yaki wa ahli wa ahli ahadin akwai wa'anda tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam yarjejeniya ce da alƙawari wa ahli dhimma akwai su ma waɗanda suke ahad su wayancan wayanda alƙawari ne na zuwa lokaci kaza wayanda su kuma akwai dhimma shine an yadda su zauna za su dinga biyan jizya illa ma sha Allah thumma sara ahlu al-ahd ila al-islam to wayanda aka yi alƙawari da su ta zuwa wata hudun nan in ba su musulunta ba to za a kore su to su ne waɗanda suka zama kafin alƙawarin ya cika suka musulunta. Fasaru kismaini sai ya rage waɗanda ba musulmi ba sai suka rage saura kashi biyu. Muharibina daga waɗanda ake yaƙa wa ahalin dimma sai kuma waɗanda akwai alƙawari da yarjejeniya za su zauna a ƙasar musulunci, za su kiyaye alfarmar musulunci da musulmi za su dinga biyan jizya. Fasara ahalul ardi talatata ƙasa. sai aka waye gari mutanen duniya a wannan lokaci sun zama kashi uku muslimin wa musalimin wa kha'ifin muharib su ne kawai sai aka waye gari gaba ɗaya duniyar tariki ne an koma abu uku mutum uku muslimin ko dai musulmi wa musalimin ko wanda aka yi musulhu da yarjejeniyar zaman lafiya da shi zai zauna zai martaba musulmi da musulunci zai dinga biyan jizya wa kha'ifin muharibin sai kuma wanda a tsorace yake a firgice yake cikin wanda muharibin yana yaƙi da musulmi ko muharabin wanda ake yaƙa waɗannan su ne sai al'ummar duniya ta rikide ta koma abu uku daga wanda za a ganshi musulmi sai ahalu zimma sai kuma kafiran da ake yaƙi da su na ba ta gane sai mu tashi wa amma siratu wannan game da kafirai kenan to kuma za mu ji tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamansa da munafukai abinda mun karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu dada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin